الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي وبارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم الأربعاء عشرين سفر جوات سفر shekara ta dubu ɗaya ɗari hudu da arba'in bayan hijira wanda ya daidai da bakwai ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da sha takwas miladiya idan ba manta ba a cikin littafin mu alwaji fi fiƙi sunnati wa kitabi aziz na babban malami dr abdul azim badawi mun yi darasi arba'in da biyar arba'in da hudu za mu tashi darasi na arba'in da shida na arba'in da biyar akwai a wannan littafi mai albarka muna kuma cikin kitabul jana'iz kitabul jana'iz wanda ya zo gangara ma wato littafin da yake bayani akan yadda ake jana'iza da yadda ake wato wankan gawa da yadda ake kai wato ake yi wa mamaci likafani da yadda ake masa haka kabari da yadda ake kai shi kabari da kuma me zai faru bayan an kai shi kabari idan ba kuma ta ba gabar da muka tsaya shine wa yuzannu ba'da al-faraji min dafnihi umuru an sunnanta bayan an gama binne shi ina ga mu faro ta kai domin zai zai ku tafiya bayan an binne mamaci wata al'amura kamar haka al-awwal na farko an yurfa al-qabru an al-ardi qalilan a dan daga kabari kadan na hawa shi wurin gurgurdan kawo daya kada yayi yawa kadan ake zuwa dago shi wala yusawwa bil ardi kada adidi ta shi da kasa kuma ya shafi yadda ba za a gane cewa akwai kabari ba wazalika yatamayyaza ana yin haka ne don a bambance fa yusala a kiyaye wala yuhara kada a wulakanta shi li hadithi jabir radiyallahu anhu saboda hadithin jabir Allah ya kara masa yadda inda yake annabi sallallahu alaihi wasallam ulhida lahu lahdu an yi wa annabi alaihi salatu wasalam wani kabari da ake kira lahadi wanda mun yi bayanin sa shine mafi yawanci ba a yi amma kasashe larabawa shi suke a yi rami a rarake gabas din a zira mutum shine lahadi wa nusiba alaihi labinu nasban sannan kuma wato sai a kafa masa tubali kafawa a dan zamu dan dutse a sa mun yi wannan bayanin shi ba a zan ba wata libiyo ne biyo wani zuba alaihi labarin ke ko sai a zo a fara haka wani ya biya a risala ya ce za a sassa nono kawai wani bawan Allah ya je wani gari da ya ga in an mutum ya mutu za a zo da nono kin durmo kwarya kwarya a ta fara ba a ci ya ce haka aka ce gashi nan mai risala ya ce za a saka masa allabanu ya ce ai ba labanu ake cewa sai ja nono kenan to shi ne a yi ta kaga akwai wani da shi ya biya wajen arsala inda ake biya wajen bayani akan wai ziyo mar'ata mina tiyari fi salati adiyar wani himar ko za ku iya tuno gurin kamar wannan magana haka ce yana isar mace a talla abin da yake zanta na tufafi shi ne yake ajiyar wani himar zani da mayafi sai biya wani himar wani himar da jaki saboda haka abin da yake zarmata a talla shi ne bayan ta daura zani ta tsoro jaki a wuyan wani yana a irin wannan aikin ne da yanzu wata ce ko wani zai tambaya ce haka da bakan nawa yi wannan wannan ya ce ina ai saboda su mutanen da ƙarfi ne su kamar ta gudawa wai za su ke da turo jaki a wuya da jira a dalla Allah ya sauke to saboda haka wannan shine wa rufi a qabruhu min al-ard nahwan min kibri ana dago kabarin da shi ma daga bakata gwargwadon kamu daya kada yi tsaho da yawa kar kuma a shafe jiya bakata mun biya a tsani na biyu an yi ja'ala musannaman a san ya je dan yi tozo shine yadda ake yi bi hadisi sufyan at-tammar qala ra'aytu qabra an-nabi sallallahu alaihi wasallam musannama yace na ga kabarin annabi alaihi salatu wasalam an dan dago shi dan tuzo kaɗan a sadis na uku an yi alimahu bi hajar ya rika gane shi ta hanyar sa dutse in ka shiga yanzu kana da kabari a makabartan nan wanda naku ne dan uwanka ko mahaifi ko mahaifiya ko wani wa ko kani kokar ka iya sa dutsen da zaka iya gane cewa nan ne gurin shi wannan tubalin to shine yake liyadfina ilayhi man yamutu min ahli dan idan wani Allah ya sa daga cikin iyalansa jin wannan ko ƴan uwansa idan ya mutu to a iya kai shi kusa da shi a iya yin wannan a kai shi kusa da shi li hadithil muttalib ibn abi wada'a saboda hadithin muttalib dan abi wada'a radiyallahu anhu qala yake cewa lamma mata usman bin maz'un lokacin da Usman dan Mas'ud ya rasu ya ga aka je fara rasuwa a Madina Usman bin Mas'ud kamar da aka ce Abdullahi dan Zubair ya ga fara haifa a Madina ukhrija bi janazatihi fa dufina an fito da gawarsa sai aka binne ta amara annabi sallallahu alaihi wasallam rajulan annabi sallallahu alaihi wasallam ya umarci wani mutum an yi atiyahu bi hajar cewa zai kama dutse falam yattali hamlahu ba zai iya dauko shi ba ba faqala ilay faqama ilayha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa hasana wa hasara an jira'aihi annabi alaihi salatu wasalam ya tafi ya tafi ya dauko wannan duna hadiri ya rika nauye a hannunsa ya rungumo shi a wato dantsansa قال المطلب مطلب يقول قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم wanda yake ba da labari daga annabi alaihi salatu wasallam yake cewa ka anni anzuru ila bayadi dira'i rasulillah sallallahu alaihi wasallam kai ka ce ina hango wato farin hasken dantsar annabi alaihi salatu wasallam haina hatara anha lokacin da wato ya ba da nauyayar saduda ثم حملها sannan ya ɗauko shi fa wada'a inda ra'ati yanzu ta daidai kan mamatin وقال في جهة علم بها قبر أخي لا تنجون لدن غاني قبر أنوانا وعادتين إليه من مات من أهلي sannan duk wanda ya mutu daga cikin iyalai na zan kawo shi kusa da shi amma fa wannan ba shi yake nuna sharadi ne da mutum zai zo ya kafa ya tsare a makabarta ya ce ba wanda ya zai binne wani anan saboda babu wannan sharadi in ya shekara 20 shekara 15 ba ya mutu a gidan kuwa ba sau da haka shikenan haka za a yi ta barin gurin to ba shi rabi bane wannan ana so da halar towa da nesa kusa kowa ya rika jin cewa mutuwan nan fa tana tafi yawwa kaga idan mutum yana halar towa da wannan kawai da iyayen mu suke da kakanni kaga mutum ya biyo da kafani ya ajiye da turare ya ce wannan in ya mutu da shi za a yi mata kewa biya za ga da wahala ya dogon buri da wahala ba zai rika burin cewa ba za ya samu kuɗin da ba zai iya kaje su nan da shekara saba'in ba ba zai wannan burin ko da akwai wanda zaka ji kudin yanzu da ko ya sata ko yake da jina sana halal wallahi ka bashi shekara gaba in ba zai cinye su ba sai dai fitowa zai kullum ya rika zubarwa amma an dai ci ne to me a ciki da za a ci yau ya ci gobe duk da ɗin abin ka yau gobe ka ci za ta sai ka ji ya gije ka a rabi'u na hudu shine wanda za mu tafi kansa an yi kifa alal kaburi abinda ake so ga mamaci shine a tsaya akan kabari ya da'u lahu bi tasbi ai masa addu'a tabbatuwa Allahumma ighfir Allahumma ighfir lahu warhamhu ko Allahumma ighfir lahu wa thabbithu inda su'ali min karim wa nati Allah kai masa gafara ka tabbatar da yayin tambayar munkar da yake sai masa wannan wa yastaghfir lahu ka nema masa gafara shine wannan abin da muka faɗa wa ya amuru al-hadirina bi zalik wanda suka halarci gurin su ma ce kowa ya tata wannan ba argiti ne da rikici kawai da san zuciya ya zo rikici mun taɓa biya risalatul mai na ku iya tunawa wani littafi na muhammad salga wanda muka yi fotokofin da muka biya shi muhammad salga baban mudi salga za ku iya tunawa ko mun yi wannan littafin da ina ji karatu ɗaya ma muka yi masa ko biyu an kankanin littafi ne haka amma mai fawa'i wanda ya kawo abubuwa su sosai irin wayannan abubuwan yadda sunna take idan an kai mutum makawarta daga ɗaukoji zuwa kabari da waye kaga za lokacin ba a wani bangaren ba wani magana bangaren maganar gaskiya ake so a yi kuma aka yi kaga wanda ya rubuta littafin ba tijiya ne shi za muka ɗauko muka biya a ji cewa ba wai magana ce ta ɗan izala ba sa kaza ba ina magana ce gaskiya ɗaya ce malam muhammad sarga shi ya rubuta littafin za mu ƙara waiwaita to shi ne yake cewa amma sai dai a hoto kwafi don babu shi a kasuwa kusan sun boye shi wa sani waje zuwa yanzu amma ba ɗan kankani ne haka wani suna da hoto kwafi to sai yake li hadisi Usman bin Affan saboda hadisin Usman dan Affan قال إن كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا فرغ من دفن الميت annabi alayhi salatu wasalam ya kasance idan ya gama binne mamaci wa qafa alayhi zai tsaya akan kabarin fa kana ce zai ce istaghfiru li akhikum ku nema wa dan uwanku gafara wa talulahu tasbita ku roƙa masa tabbatuwa fa innahu al'ana yus'alu domin yanzu an fara tambayarsa yanzu nan da kuke tsaye a nan to mala'iku sun fara yi masa tambaya ina a kawun jana'i wa yajuzu julusu inda asna ad-dafni ya halatta a zauna wato yayin binnewa lokacin da ake binnewa ka gaji an je makamanta ana kokarin haka ko kuma kun je ba ma gama hakan ba ko ma ka zauna shine asna ad-dafni ko kuma lokacin da ake rufe shi shi ma ya halatta a lokacin ka zauna ka huta bikasir tazkiril hadirina bil maut amma da nufin tunatar da wanda suka halarci gawar wa ma ba'dahu da kuma abin da ke bayan sa shine eh wa ma ba'dahu damirin nake so in ji me kuka fahimta misali cewa wa yajudul julus indahu atna ad-dafni ya halatta a zauna wato indahu a wajen shi mamacin lokacin da aka kawo shi a tana a dabar lokacin da ake binnewa bai kasi da tazkirin hadirina da nufin tunatar da waɗanda suka halarta wato suka halarci bil mauti wato a tunatar da su mutuwa sai jama'a kowa ya ji tsoron Allah kaza kaza wa ma ba da hudu abin da yake bayan sa na'am to me kuke so me kenan da bayan shi mamacin yawon shi ne dama abin da nake so a zuwa abin da aliyu yake faɗa misali shi za ba da suka yi magana wa ma ba da hu wato sai wasu suka fahimci cewa bayan an rufe mamaci ma sai a yi wa mutane wa'azi wannan kuskure ne idan an rufe mamaci ba wa'azi ya ke so a yi wa jama'a su ake yi mara addu'a idan kai kuka tsaya wa'azi bayan rufe mamaci kun cutar da mamaci domin a lokacin annabi alaihi salatu wasallam ya ce fa innahu al-ana yusal to kun bige da wa'azi kuma za ku wasu ne bayan an binne mu waje yau ne da jama'a assalamu alaikum da ya kamata kowa ya ji tsoron Allah ai kaza ai kaza ya tunanin da abu yayi mai kyau amma Allah ya cutar da mamaci ai saboda a lokacin da aka fi bukata shine mamaci ya bar addu'a istaghfiru li akhikum wasanni lahu tasbita wa innahu al-ana yasal wataƙila da yawa hankalin mu ma bai kawo gurin ba ko kawai kowa idan ya je ka ana cewa ai wani ya kyauta wa azima ya masallaci ya kyauta ya cuci mamaci bai kyauta ba abin da yake daidai shine da an binne mamaci shi sa ba da ya faɗa a baya suka ce ma ba da wuje ne rauto da abin da ya wato zai iya faruwa a kowa da shi bayan an binne shi na wani ku ga yawa mutane to an binne mutum fa kaza kaza amma ba wai bayan an binne shi a ruwa shi ba bayan an binne mamaci addu'a ake ba wannan gabar tana da muhimmanci da yawa da yawa wallahi zaka inda ake wa'azi shine yayin hakan kabari ko yayin saka shi daga nan ba ana rufe shi to addu'a za a yi ma ana rufe shi addu'a za a yi ma li hadithil bara ibn azib wannan hadithin gaban ma hadisi ne yana da kyau mu kiyaye shi kwarai da gaske mu lura da shi sosai da sosai wannan guri ba ta nan saboda haka hadisin barawo dan azib kale yake kharajna ma annabi sallallahu alaihi wasallam saboda a mas'ala ne da tambaye kabari ni'ima ko azaba ba ka da hadisin da ya fi wannan imam ahmad imam nasai tirmidhi ibnu majah da sauran malamai sun rawaito hadisi ne mai mai tsawo kuma shi ake kawowa akan matsayi خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في جنازة mun fito tare da annabi alaihi salatu wassalam dan raka wata gawa fi janazati rajulin min al-ansar dan raka wata gawar wani bawo Allah daga cikin mutanen Madina Fanta haina kafin mu wuce nan wannan gabar kawai ta nuna annabi yana zuwa kun ga ba a ba duwaye ba yana zuwa gawar kabuwa to raka gawar kowa da sarki da babadi da mai kuɗi da talaka an gane ko kowa annabi yana rasawa haka misali dai an ba mu wata baiwa Allah bakar fata ma a masallaci kullun shara take kuma a nan take kwana ta mutu da dare kafin ka ce a ji a kai ta wace an gaya annabi saboda ana ganin ba kowa wace aka je aka rufe ta da safa annabi alaihi salatu wasallam kwana ɗaya biyu sai gaba ya ganin ta aka yi kamata in kana zaune da mutane wani kwana biyu yana nan kuwa sai da mai aka ce ai ta rasu ya ce to ya sa ku kai maka ce ai ga kamar ana ganin ai ba kowa wace kuma dare ya yi a ta an taso ka ba sai ce dulluni ala kaburi ha ku zai ku nuna mun kabar sai da ne kabarin ne wanda ta ta sallah kaga shi mai bawai yake jawo da ban kwado baya a wasa har sallin sai da ya bi ta zo da haka wannan shine abin da ake so mu lura da shi cewa kada ka ware gawa sai ta ware da ware zaka ba daidai bane matsayin ka na jagora ko limami ne kai ko wani abu a wanda yake daidai duk wanda aka gaishe ka kana da fursa ka halatta fanta haina ila alkaburi sai muka tike a wajen kabarin walan ma hadu muna zuwa yau muka tara ana yin kabarin lahadu wancan yin nau'in kabarin da muka faɗa wanda ake dogo a ranar ke ta gabar ba shakku ba shakku da mun faɗi ɗaya da uwa ko amma ƴar ana zuwa abin da na manta katin da ya wuce mun faɗa mun ce mun faɗi yadda ake sa mutum a kai kai ji ta kwibinsa to ana so inda da ransa ba zai iya zama ba ko ya faɗin da haka ake zuwa ya kabar inda da ransa ba zai iya zama ba shine haka ake haka kabar ya cikin kaga faɗin mutum daidai yake yanzu da nan aka tsara daidai yake to aka aka ake so tsaron da ce na kunna shi da ne kai fajalasa rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam manzo jira da abinci Allah ya tabbata a garin shi sai ya zauna wajalasna haulahu kun gane walan ma yulhadu a lokacin ana yi masa ne kabari lahadu sai annabi ya koma gefe ya zauna wajalasna hawlahu mu ma muka zauna a gefen wa ka'anna ala ru'usina tayra sahabin yace kai ka ji an tsora tsuntsaye a kawunan mu saboda ruwa maza makawata ba guri bane da za a yi kowa ya daga waya yana bijirin wallahi bula makawata ne ai amma kudan guda kaza aka wasu ne ko wai makamantar ba mun goma sha biyar ba zai iya sa wai a silence ba ba zai iya ba za ka gane kurakuran ba sai ran da kai aka yi mutuwa za a gane sai ga mutum da kyauta ba ba ko ba haka bane domin wani abin da mutum da yake kira jin baki ba shi ya zo nuna ba ba kai ai kamata ya kai mutum mutuwa jimami ka zo ta yaki ko ya kamata ka nuna amma ka zo kana ta waya kana wallahi yanzu da za mu zo muna makabarta ana ta waya tana ta ƙara bai kamata ba gaskiya da yawa akwai abubuwan da mutum ko shi ko a yi mawa ya san ba daidai ba ne to annabi alaihi salatu wassalam sahabin yace kai ka ce tsuntsaye ne a kawunan wanda tsuntsu ya sauka a kansa ba a daure shi ba zai yi motsi cak yake tsayawa domin me domin kada tsuntsun ya tashi wa fi yadihi ya'ud a hannun annabi alaihi salatu wassalam akwai wani sanda shi ya'ud faja'ala yankutu fil ardi sai ya rika yana dan tattaka karra kamar yadda zaka ga wato mutum da sanda a hannunsa yana dan wasa da shi to sai ya dan tattaka kadar da zallar da wannan zallar yana tsokala ta hanci fara ba a rasa hutu annabi alaihi salatu wasalam ya daga kansa fa kana yace istaidu billahi min azabi qabr wane mu yana wannan abin da sanda a hannun sai dago kai yace jama'a ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabur maratai ne au talatin irin faɗa ka sau uku ko biyu ku nemi tsari a gurin Allah daga azabar kabur idza hadisi ya tabbata annabi yana yin fada Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabr min al-kubr wal faqri wa azabil qabr ai ya ta tabbata anan guda uku nan Allahumma inni a'udhu bika min al-kubr kafir wal faqri da kinku talauci ba ai Allah ya raba mu da talauci ai baka da wanda kada kufru an ya kula fakara kada fakaru an ya kula kufran saura irin wato talauci ya zama kafir talauci ba shine kada kufru an ya kula fakara a kada fakaru an ya kula kufran saura irin wato talauci ya zama kafir to shine yake cewa ثم قال سنه إن العبد المؤمن وسني في باوى مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا الله أكبر إذا كان في يعني da zai yanke daga duniya lokacin da zai bar duniya wa ikibalin min al-akhirah kuma ya fuskanci lahira idan wannan abin ya fuskanto abubuwan nan guda biyu zai bar duniya zai fuskanci lahira nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama sai wasu mala'iku daga sama sun ko masa shine nazala ilaihi mala'ikatun min as-sama wasu mala'iku daga sama za su sako biyudul wujuhi masu fararen fuskoki ka anna wujuhahum ash-shams kai ka ce fuskar su rana ce akai saboda haske haka fuskokin wannan mala'ikun suke ma'ahum kafanun a tare da su akwai likafani min akfanin jannati daga likafanin aljanna likafanin da za su lullube mutum da shi wato za su ɗaurai da shi kai likafani ne na aljanna farin kan za su tore da shi za su tau shi ne min akfanin janna wa hanudun sannan sun sun tawo da wani tarare shi ne alhanud min hanudin jannati daga wato turarurrukan aljanna hatta ya gini so min homar dalmasa hatta sun zo sun zauna a kusa da shi iya gani ido madalmasa da shi ne ba za ka ga iyakansu ba iya gani ido duka da fararen fuska a lokacin da ko da mutum ɗari ne a iyalai suka kewaye mamaci ne wannan dabi'a da annabi ya faɗa mumini to ba fa su zai rika gani ba wannan mala'ikun zai gani iya gani idan thumma yaji'u malakul maut ana haka sai mala'ikan mutuwa ya zo alaihi salam aminta Allah ya tabbata gani mala'ikan mutuwa zai zo shine malakul maut sunan da kenan kul yatawaffakum malakul maut alladhi wukila bikum mala'ikan mutuwa ake kiransa a zara'ili ba isra'iliya ce shi kuma isra'iliya yana da ne yana da fuskoki uku malamai suke fada akwai abin da ana gaskata shi kai tsaye labarin yahudawa shi ne isra'iliya bai hude ba da labari ɗaya kiran sannan akwai wanda ƙarya ne kai tsaye da na ko wanda ba a karyatawa ko ba a gaskata shiru a ciki misali ashabul hudud ko suratul buruji قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود ko wannan Isra'iliya ne labari aka bayar Yahuda sun suka ba da labarin ashabul hudud kuma Qur'ani ya zo da labarin hadisi ma ya zo da labarin kaga wannan gaskiya ne aiwa annabi Isa Isra'iliya Yahudi sun ba da labari ya annabi Yahaya amma annabi Zakariya na na Maryam shi ma Isra'iliya ne amma na gaske bala ba su an gane ko amma na gaske dole ne da kariya misalin da kamar misalin haruto da maruta wata ba uku to a nan za ku wani labari wato wanda yake yawo har wasu ma da wata fili da azumi suna kawo shi cewa harut da marut mala'iku ne saboda haka aka sako da su kasa saboda wani dalili wata mata zara wuce yau da rezu ta ba su giya suka sha sannan suka neme ta ba a zama lafiya wannan isra'iliya ne amma malamai mu hakkikun sun ce ƙarya ne to sai kuma wanda ba za ka ƙaryatawa ba kuma za ka gaska shi ne wanda duk ya zo baka samu hadisi ingantacce ko aya a kansa ba baka samu hadisin da kuma ya karyata wato zai ga shiru da bakin ka to shine alwa na isra'iliya to malakul maut sunan mala'ikan mutuwa a tayi jilisa inda ra'asi yana zuwa shi kuma wannan mala'ikun kun ga sun zauna kusa da mamaci iya ganin idansa ba a faɗi dama ko ko ina kenan sun mamaye ko ina iya ganin idansa shi kuma idan ya zo zai tsaya daidai kai daidai kan mamaci wane mutum da ya zo zai tsaya daidai kan mamaci fa ya kulu sai ce ayyatu hannasu tayyiba ya ce wannan rai da dada mai kyau ukhruji ila maghfiratin min Allah ki fito ki tafi zuwa ga rahama ta ubangiji madaukakin wa ridwanin da yarda Allah haka malakul maut zai gayawa wannan ran da za a zara qala sai ne ruwa ya ce fa takhruju tafilu sai ran ya fito ko annabi alaihi salatu wasallam ya ce ran zai fito yana kwaran yowa kama tafilu kadaratu min atiqa ko fi tiqa min fi tiqai kamar yadda dugon ruwa yake zubowa daga bakin gora ko kula min fi tiqai daga bakin gora ko me kula ko ai ka ganka tun zuro ne za tana da baki haka yadda kake zuwo ruwan haka wannan wato wannan ran zai rika zuwowa salin alif haka zai rika fita amma kana juye mai daga cikin galan fa ya'khudha sai malakul maut sai ya karbi ran fa idza akhadha lam yad'uha fi yadihi da ya ɗauki da ya ɗauki ran ya gama zare shi to ba zai bashi a hannunsa ba ba zai bashi ba tarfata ainihin biliru kiftawar ido ko sakan daya ba zai bashi yana gama zarewa to zai yi mika shi hatta a wato hatta ya kudu ha har sai mala'ikun nan da suka yi rakiya suka zo suka zazzaura su za su damke shi yana mika mu sai su karba fa yaj'aluha bi dhalika al-kafan zai san ya ji a zalli kabarin na aljanna da suka zo da shi wa fi zalika alhalubi da kuma cikin wannan sararan mai kanshin gaske wa yakhruju minha su fito da shi ka hadiya bi nafhati miskin kai ka ce duk wani turare da ka taba bi kwatanta ma zai ga kuma dalai amma ba irin da duniya bane duk wani turare da ka taba sani ya fi kowanne kanshi sai ka kwatanta kankin da kwatankwacin turaren miski to an kawo ni zai wanda yana cikin turarurrukan aljanna kamar turaren wato da aka yi guzurin na almiski wuji da ala waje da arzi wanda kuke samu a ban kasa to ka kwatanta da turaren da ya fi kowane kanki dan ka za akwai turaren miliyan daya in ka je saudiya za ka samu jarari ne kawai miliyan ɗaya amma wani malamin ya ce idan aka sa sai riga ta mutu ana ta wanke shi bai fita ba ya ce wannan miliyan ɗaya kuma fa kawai kwatan juma ne da kusa aka yi akwai wanda ya haura haka kuma turare ne na sawa sai wani wani wa Allah ya ce yanzu ka akala wa kalla wa zai sai wannan ya ce kai ma dan talaka ne baki ne amma wanda yake ya ga da dubu miliyan ɗari dan Allah ya zai turare miliyan ɗaya kama kai ne a naira dubu goma ka cire dubu ɗaya kawai a bai maka ya kawai ya yi yawa naira ɗari za a ce ko goma goma tun da biliyan muka ce saboda haka haka za a cire ran kala sai ce bai sadu da biha sai ce sama da ran fala ya muruna ya ani biha ala mala'in min al mala'ika ba za ta shuɗe ba yana nufin ala mala'in hausa wani taro dandazo min al mala'ikati na mala'iku illa qalu fa sai sai mala'ikun sun ce ma hadha ruhu tayyib wannan wanda irin rai ne mai kanshi mai daɗin gaske haka wani irin rai ne haka sai ya kulu na ce ce fulani bin fulani wane ne dan wane Allah ya sa mu da cikin irin wayannan mutane wane ne dan wane bi ahsani asma'ihi allati kanu yusammunahu bi hadhihi dunya da mafi kyawun sunan da ake kiran ka da shi a duniya kwana ga ma sunan banza ba za a faɗe shi ko an sa ma Ahmad ana cewa talle ko barau a sunanka Ahmad Ismail ko Ahmad wani haka za a faɗe ka da sunanka kyakkyawa ba ruwan su da wani suna za ka ce ma ɗan lali ko ɗan lifi ko a haka za su kira ka da kyakkyawan sunan gaske ai wani ne dan wani ya hayyu ya qayyum hatta yanta wubiya ila sama'id duniya haka ran ta tafiya da jihazi sun tiki zuwa saman duniya wannan zaman da kake gani sai sun tafi nan tafi sama ta daya fa yastabti hawla lahu suna zuwa sai su nemi a bude musu sai a bude musu kofa fa yuftahu lahum sai a bude musu fa yashayyahu min kulli sama'in wannan muqarabuha wanda suka fi manya-manyan mala'ikun da suke ciki domin kun san a cikin mala'ikun ba matsayi matsayi ne hatta a sama ta daya dole suka fi kusa da ubangiji madaukakin sarki su za su raka ran zuwa sama ta biyu ba kowa bane zai ji kalakiya wanda suka fi kusa da Allah madaukakin sarki shine masu matsayi na farko su za su raka ran shine fa yushayyi huwa zai su raka ran wato muqila sama'i allati taliha zuwa ga saman da take binta sama ta nauke nan biyu hatta yunta hadi ila sama'i sabi'a har sai sun fice da shi zuwa sama ta bakwai idan aka je sama ta biyu shi ma nan mala'ikun ciki su ma dungumo da su za a rakiya sama ta uku ma su ma su dungumo da su za a rakiya ta hudu ma haka ta biyar ta shida har ta bakwai kowanne mala'ika yana burin a raka wani da shi wane mutum to shine yake fa yaqulu Allahu azza wa jalla da an ji an kai ubangiji madaukakin sarki kuma ran an ji sama ta bakwai sai ce sai ubangiji ya ce uktubu kitaba abdi ku rubuta littafin bawana fi illiyina a cikin madaukaka wa ma adraka ma illiyun kitabun marqu yashadun shike nan bazara ba kamar ka tambaya zuwa ya illiyuna sai Allah ya ce kitabun marqu wani littafi ne rubutacce yashadun muqarrabuna wato manyan mala'iku ne masu ke halartar su suke rako shi da sai a rubuta sunan mutum a wannan littafin Allah ya samu a cikin to idan aka sa a cikin ayyura ana yin wannan kuma me zai faru daidai wa aidu ila al ana yin haka sai Allah ya ce to kuma yi shi kuma ban kasa duk ba wannan imani da gaibi ke duk shi da a dan baya annabi yake lokacin da Abu Salama ya rasu mijin ummu salama annabi ya shiga gurin sa yana shiga sai ta da idan sa ya kafe ya yayi sama yana shiga sai ya ribi sai ya dawo mata idan sai ya rufe shi sai yake ce wa sahabbai yace idan rai ya tafi yace gannai kun sa suke domin an zare ran haka sai yake wani da kallo to shi ne annabi alaihi salatu wasalam ya dawo da shi shi ne abin da zaka kalla duk duniya ba biochemistry ba ko microbiology ko wani medical doctor ka zama consultant ba wani a duniya da yake gaya ma wannan sai annabi cewa idan rai ya fita ga yadda yake wallahi babu shi a duk ba kome ka karanta kowa yake ba wanda ya sai wannan bayanin sai annabi alaihi salatu wasalam cewa idan rai ya fita ganne bin su suke ba ba ba farzi da kake kowa ko wutsu wutsu ne kai ka san mun suna cewa wutsu wutsu shi ni tabiya yake karatu na zubowa ba to ko kai ne shi ba kai sake wannan bayanin ba to saboda haka sai annabi alaihi salatu wasalam yace za a dawo da ran duniya fa inni min ha khalaqtuhum yace domin Allah madaukakin sarki yace domin ni daga ƙasa na halitte su wa fiha wa aiduhum cikin ta kuma zamu mai da su wa minha ukhrijuhum taratan ukhra daga cikin da zamu fitar da su karo na gaba qala yace fa tu'adu ruhuhu fi jasadi sai a dawo da mutum ransa cikin jikinsa fa yatihi malakan ana haka sai mala'iku biyu su zo masa sune munkarun da nake da ba wuce ki ce wani kili shi guda ɗaya ya barki ma ga wani ke ni ko da san mu shekarun baya a masallacin juma'a mun sha zuwa mu je mu tarar ruwan yi sallar juma'a kaza wata fanta a nuna ga wani mummunan zuba wani shine wani ke ya tafi wani zaune da gudu ba a hannun da duk wallahi da ko wannan masallacin juma'a da murtala da in ka je daular juma'a cikin gari da ana samun wani tsawon zo su ajiye fastoci an tafi kallon in ka je ka gani ka kasa bacci kawai an zaba wani mai kawon huda wai shi ne wani gini kuma bayan mala'ikun nan mun farfe da na kiyo guda biyu ne amma an sa wani mai kaho fuskar sa ba kyan gani ya tafi wani ya rike guduma yana tarasta masa wai shi ne wani gini Allah mun gode wa to shi ne yake cewa to fa ya ati malakani mala'iku bi sai su zo ma fa yuzi lisani su zauna da shi fa ya kula ne da wuce ce da shi man rabbuka ba ne mutum kun ga yadda ake koyarwa ku duba ku ga jaraba za a yi ma amma tun yanzu an gaya ba kwanciyar su injiniya ba haka kuke wai ɗalibai ba kawai sai a zo a yi standard kwancin ko a yi applied kwancin kawai ba ka san inda za a ba ka je wani ya je za a jaraba a kan risala sun je sun haɗa shi daga ba ɗaya da ya zo je elementary question ya ce ya suna mai risala wallahi kowa ya faɗi gaba ɗaya mai tambaye shi kawai sunan wanda ya osa ɗin waye ya risala wallahi kowa ya haɗa shi daga farko zuwa ƙarshe gaba ɗaya ka faɗi to amma ku ga tambayar lahira tun yanzu aka gaya ma tambayar kuma annabi ya gaya ma ga amsar kai sai da za gane ba wasa bane a ce abu ne na imani daga mulkata shi sa idan ka zo matsalar cewa kamar yadda na taɓa gaya injiniya wata ran anan akwai wani a cikin ɗaliban makarantar nan ina ganin su soko soko haka wata ran kawai mu tashi za mu tafi ziyara tafsiri kawai ya biyo mu na ɗaya ne nan gurin yace a kan makallahu wai yana irin wannan abin nasa yace an ce idan mutum ya mutu za a yi masa tambaya mun nace kwarai kuwa yace to idan mutum bai suka mutu a lokaci guda aka binne su ba sai na jiwa rage wa injiniya na ce kaga wannan yaron da muke ganin su zoko ka ji tambaye da yake ko ka ba shi amsa ko ba ka ba saboda haka haka kuma abu ne mai kyau mun karin da kirin sun nan da yawa shi kenan malakul mauti da yawa shi kadai ne amma yanzu za ka dace an yi mutuwa a ganda albasa an yi a hausawa an yi a guri kaza ko ba haka bane wannan to abin da za ka yi abu na farko shi za a ke so a tsora mutane akan al'imanu bil gaibi to wannan gaibu ne cewa shi ne ne zai tambaya a kabarin nan yayi a Uzbekistan yayi a Pakistan yayi a India yayi a China a December shi ne ikon Allah imani da gaibi a typical example da na ba wasu mata su kuma muna tattauna ya ce ta inda za ka gane zai yi ta inda za ka gane zai yi ai ana video ne ko video conference da wasu da yake faɗa ko yanzu yanzu za a kira waya ka babban ce a kira ruwa ne ya ce da ka tafi a ƙara kirawa na India nan ba Kano sannan a kirawa na a Pakistan wani a tana a haɗa gaba ɗaya lokaci kowa ya iya tambayar da ka ba shi amsa ko ba haka bane kwaikwai wannan abun ka kwaikwai a Allah tambayar kabari da malakul mauti duk duk in ma mutum a hankalta a hankali a hankali zai zo ya ya gaskata a da shekaru da yawa shekara hamsin baya ɗari kai idan aka ce wa kakanninmu a baya wani zai je ya hau jirgi ya tafi a zara a maka wani waliyin lokacin zai je shi jama'a a tatattun maka da shi ga jira a zaune shi malamin shehin yakul islam na lokacin zai je shi jama'a wannan shi ne tatattun maka da shi kowa ya kalle ba za a yadda ba a shekarun baya can za ka ce ma za ka kira wani ta waya yana tana kana nan su yi magana sai ka ce kariya ne yanzu nan ina nan wani ya kira ni wani yana zuwa karatun nan yana tana ya ce mun yanzu karfe biyun dare ya ce mun yanzu karfe biyun dare magana ba ku ne kira ni ya ce ka taɓa ce ya ce wala ya ce ya zo musu kawai saboda haka wayannan abubuwa ne waɗanda al'imani da gaibi kawai imani da gaibi dole a yi imani da su ana so a dai to bara mu je zuwa to kun ga an bada amsa ga tambayoyin ga kuma amsa me zai faru ma rabbuka sai sai da shi waye ubangijinka kuma shekarun baya ba iyayen mu kace mana sai a riga har wasu mata ce samu suna shiga gidaje suna koya mutane kwanciyar wato addu'o'in kabari wani abubuwa ne kuma daban da na ɗan rage karatun nan har yanzu ana zamu yawwa fa yaqulu rabbi allah tambaya da amsa question and answer shi bawa yaji ubangiji na shine allah fa yaqula ni lahu sai mala'iku sai ma dinu ka to me addinin ka fa yaqulu sai ce dini al-islam addini na shine musulunci fa yaqula ni ma hadha alladhi ma hadha ar-rajul alladhi bu'itha fikum a wata ruwayar muhammad me za ka ce a kan wannan mutumin da aka aiko muku shi ne Muhammad a wata ruwaya me za ka faɗa a kansa me za ka ce bai kuli sai ce huwa rasulullah sallallahu alaihi wasallam shi ne manzon Allah tsira da abin da Allah tabbata a gare shi fa yaqula li lawjin sai da shi wa ma ilmuka to ne ilminka yayi na karanta wa kiro bayan da ya ce wuta Allah kuwa ba kiro bayan da ya ce ilmuka ba shi ne ai shi ne ilimin da malam wannan ya faɗa bai sunansa a malam imamu shi'iri a littafinsa a bai sunansa wannan littafin kawai da zikiriya ilimin yuzilu shakka an kawar darar shi ake magana akan ilimi farko shi ne ilimin addini ba fi cewa ne wanda ya karanta ba ko bayan a ina nufin wanda shi kawai ya shi bai san Allah ba ya ce wuta kawai ka zuwa tambaye ka ilimi ka ce kai ka karanta ai ke da yadda bature yake ba zai masa karan profesa a harka ba ba san Allah ba shine illa da yamma ba za ka gane haka waje da mutum ya ji zabe ya zo zai yi bismillah sai ka tausaya ba Allah dan a wannan lokacin yana ji kuma ya dawo zai zai shi lalle ya ji musulmi ne kuma sai ya buɗe da to yana fara wani abu na addini sai ka tausayin da ya kawo ba daidai bane mutum ya karar da rayuwarsa a duniya kawai ilimin sana'a wajibi ne ne amma wane ne na wajibi shine sanin Allah shine sanin Allah ba kawai sai to kaga me ne shi sa bature tulugar ai da suka zo su mana illa lokacin da suka turo wanda suka karanta tarihi ai da aka zo mu waje da mu musamman arewa aka zo aka tarar da wani dabantai ya rubuta Qur'ani ya ajiye yana jira da bushe ya fashi tura nan suka kalle suka ce yaya me wannan aka ce ai qur'ani ne yace ai na koko aka ce ai ai da ka da ka ya rubuta ya ji kai wai kuma boko haka zo koya mana a lokacin an ana zuwa da aka yi a lokacin shi kai ku kyale su wannan ƙarfin mu za su in kuka koya mu shi sai da aka koma yace kuma wallahi in kuka take a koya mu yanzu wanda muka fara koya har tura sai sun sai sun zo sun dalle wallantana in yamurai da suke ko kuma ɗan kudu ku kyale su yanzu bara mu je mu shiryo musu wani abu shine sai da aka je aka shiryo tiya dan aka dawo da shi aka shiryo da da sisa iri iri sannan aka zo aka fara koyawa saboda wanda yake iya wannan rubutun da ka to wa jahili bane ko shi za illa da yi da sisa da ya dawo da ya je za a ko alaman ma ya rubuta qur'ani sama da saba'in amma da an jaje na ta dinga yin ka babu da ya ignorant ko mata ko ignorant saboda tsabar da sisa ce ta bature Allah wannan Qur'ani wai ignorant ne shi illiterate ma kai ai ya raga ma ba ne zai je wani illiterate ne ya koma ta to daga cikin da tiza da suke mana tiza Allah ya taimake ki yanzu kana karatun kai na zamani kuma na kana na addini to kai ka tiri ba ai riba kenan mala hannu hagu da dama dama da hagu eh kai balansa eh Ai shi ne problem din, ai akwai wannan maganganun da zaka ji wato shi aurun na ƙasa din nan yana jin shi ma ko bai isa ba. Shi ne problem din, shi ma yana jin cewa ba komai bane Allah ya jauna. To shi ne yake fara fa ya ko wa ma ilmuka me ilmin ka ke ka koya. Fa ya kulu zai ce karatu kitaballah. Kaji? Na karanta littafin Allah. ba cewa yana yin mechanical engineering ba ko electrical a sai na karanta littafin Allah fa amantu bihi na kuma imani ne wa saddaqtu bihi wa saddaqtu sannan na gaskata shi fa yunadi munadin bis sama sai wani mai shila ya shila daga sama ya ce an sadaka abdi sai ya ji murya kawai ya ce ai bawa na yayi gaskiya gaskiya ya faɗa domin ƙarya ne bai zai faɗa ba Allah in za ka haɗa sai sai zuka ji gaskiyarka in ka je ma gaba ɗaya da liston za a yi ba Allah kuwa saboda na taɓa ba da wani misali in kana so ka gane tambayar kabari gam da ka tarce ta Allah sai kake da gidan gurgura ɗaya kawai da za ka kalla shi ne lokacin da mutum ya shiga wani ɗaki ba zato ba tsammani sai ido hudu da aljani ya zo ki kaina hudewa zai ido hudu da aljani to a nan lokacin za ka gane cewa tambayin kabari Allah ne yake sawa amsa ba dabara dan a lokacin sai ya manta ayatul kursi duk wani abu da kake ji wallahi ya manta ba su ba da manye ga abin to man tuwa zai gaba ɗaya a lokacin sai ya manta me zai ko kuma na ina faɗa wannan misalin wata da tijiya da ce malam gaskiya ne tace lokacin da yan fashi suka zo musu gida ya ce wallahi ka san me za ta faɗa kawai sai a ta rika ayatul kursi ayatul kursi wai ta rika faɗa ta ma da ya ake ayatul kursi to shi sa wannan abun wato an ga tambayar kawai kokarin bibiyar abubuwan da Allah yake so a duniya sai Allah ya tabbatar da sannan da addu'a da yan uwanka za su ma yayin da suka tsaya akan kawarinka haka ya kamata a shi ɗaliban ilimi su san ka domin shi ma wannan addu'a Allahumma sabbitu inda su'ali munkari wa nakir ita gaya wa Allah ita gaya wa Allah magiya to to saboda haka wannan mai kenan zai yi fa afurin shuhu min aljannati ko kin fada shi a cikin aljanna kin fada sa abin nufi ku je ku yi mashi fada a aljanna wa albizuhu min aljanna sannan ku sa masa babi na aljanna ku lullaba masa wabtahu lahu baba lil aljanna ku bude wanda wata kofa ta aljanna bane mu dai kale yake fa yajihu min rauhiha ila irin ka je guri kamar ko ko ko banki ka gama jawo rana da an bude kofa ba za ka je wani abu ya dan wani wato wani sanyi ya dan ka ba to irin wannan tirarin ne zai zo ya dindinde shi shi zai fara lullube shi wa ɗibi ha da ƙanshinta ƙanshin aljannan ba ya lullube shi tunda an buɗe kofa wa yufdahu lahu fi qabri sannan sai a yalwata masa kabarin an sa masa ɗan kankani wanda ba zai iya zama ba inda ransa amma yanzu zai ga iya ganin gidansa kawai zai iya miƙa kafa ya kwanta ya kai ya komo madda basari iya ganin gidansa kale yake wa yadi rajulun sai wani mutum ya zo masa hasanul wajhi bai kyakkyawan fuska hasanul siyabi bai kyakkyawan tufafi tayyibul rihi mai daɗin ƙangi wa ya ƙuli zai je abu girbin labi ya tsoro albijirin ka da abin da zai faranta ba shi wannan mutumin haka zai gaya masa ha za yau muku labi kun ta tuwa adu wannan ita ce ranar da ake ba alkawari fa ya ƙuli lahu zai je da jiman an da shi ma wace zai je ba wa Allah waye kai wa wajuhu kal wajuhu yajiu bil khair fuskar ka irin fuskar waɗanda suke zuwa da alheri waye kai bai kuli zai ce ana amalu ka sare ni da aiki gara kwarai ayyukan da karga yi na karga yi sadaka da ka azumi nabula da hiyatul masjidi duk wani abubuwan kana alheri to zai ce ni ne kane mutum bai kuli zai ce rabbi akimi sa'a sai ma wace ya ubangiji a tafi kiyama kawai yanzu ai daɗi ya gama kawai a dalil kiyama wane mutum hatta ajiya ila ahli wa mali dan koma gurin iyalaina da dukiyata da ya je kiyama kuma ya je Allah ya hada gida iyalansa da yaya da waye duk an shiga aljanna ai dai rai yayi daɗi kun sa akwai wani hadisi da wanda na manta wanda na san da mu ka zuwa Imamu Ahmad ya rawaice cewa an kai mutum makabarta ɗaya daga cikin imani da gaibu kenan banda annabi wa zai faɗa a yadda idan aka yi mutum makabarta makabartar bayan an gama mai tambayoyi wata malamai suka ce kafin a yi mai tambayoyi da an kai shi za ce wane ina ka baro wane ina wane irin wato mutanen unguwa da yan unguwa ku sun zo sun ga ka zo yanzu kai ma sai ce ina wane kuwa sai ce a bai zo nan ba annabi yake da da ya faɗi wannan to sun san an yi wuta da shi duk wanda aka je makamata aka yi fijiya babu jido yana wuta Allah ya kiyaye mu banda annabi wa zai faɗi wannan ayata al-imanu bil ghaib in dai aka je da mutum makamata to na makamata suna tambaya cewa ina wani kwarai kuwa misali bayan wasu sun dade a makamanta to shi wannan sai ya mutu yanzu jiya ko shekaran jiya to ran da aka yi su waɗanda suke sun dade wani ma shekarar sa goma wani sha biyar wani watan sa biyu uku sai ce ina wani a bai zo nan ba domin kai kana raye ya riga ka mutuwa ko gane abin da nake nufi ya riga ka mutuwa sai ce bai zo nan ba ai bai zo sai sai kuma su yi kirkin jari domin sun san an yi wuta da shi Allah ya kiyaye mu to shine rabbi aqimi sa'a Allah ka tashi kiyama haka za su faɗa to tun da an zo aljanna sai mu tsaya aljanna yawwa mu tsaya a nazarci mai zuwa mu zaura Allah ya kiyaye mu yawwa abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladarsa wannan muka kuskure Allah ya gani amma da mun gama wannan kitabun da na yi suna ga za mu biya littafin Muhammad